الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ta uku ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari tara da casa'in daidai muka tsaya za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da biyu hadisi mai lamba ta ɗari tara da casa'in da ɗaya sannan kuma shafi na ɗari uku da uku babu babi na sha biyar kenan babu man ba a naklan alaihi samaru muna cikin wannan babun cewa babun da yake magana akan wanda ya siya ko ya siyar da zangarniyar dabino alhali wato akwai 'ya'yan a kai mutum ya je ya zangarniyar dabino kuma da 'ya'yan a kai domin annaklu ba 'ya'yan yanzu ba tamur ake magana ba ana magana akan bishiyar mala yace idan ba ku manta ba kuma a cikin kitabul goyo din nan ina yawan kin faɗa muka zo saboda ya bu ita mu'amala ta bu wahala cewa albai'u sun ce mubadalatu malin bi malin ko shi ake kira a wato albai'u sannan muka ce haka su gida uku akwai as-samanu bil saman akwai as-samanu bil musman sannan akwai al-musmanu bil musman sai na Umar saboda muhimmancin mu'amala ta kasuwanci kasuwa yake bi ya sai ma tambaya a shagon ka me hukuncin kaza da kaza a kasuwanci idan ka bada amsa ya kyale in ka kasa zai rufe shagon idan ya rufe shagon ka je ka koyo a makaranta ya dawo yi ma tambaya ka iya zai buɗe wa shagon ka dan karka ci haram kawai a taimake ka karka fada cikin haramu shine nace da dai na Umar zai da yanzu sai ya rufe kwari sai ya rufe zanga wallahi sai ya rufe kasuwanni da yawa da sabon gari sai ya rufe dan ba kowa ne yanzu kaga wani fanjo kawai zai karba kawai zai ci bari ya fara business ko kuma wata kila abin da zai fara bai san shi ba shi sa wani bawan Allah a yana nan da ransa lokacin da ɗaya daga cikin iyaye ya rasu ya karɓo fanjansa Allah ya ji kansa sai ya kirawo shi ya ce da yi me za ka yi da kuɗin sai ya ce ma business zai sai ya ce ka iya tambaye da ya makina sai ta yi ya ce kaga kar ka yi bizinin da kuɗin nan tunda baka iya ba shawarar da zan baka ya ce yanzu tunda ka yi kaya da ƙwarinka ka je ka sai kadarori ka sai gida ka sai filaye sannan ka samu ɗan adidi da sau ko ƴan ƙaramin mota ka tuka da kanka kai haya haka kuma aka yi har yana sai ƴaƴansa duk sun amfani wannan kayayyakin wannan shi ne wayewa ka duba ka ga cikin wato ƙanƙanin lokaci yace ka iya yace yace to karke dan wani yanzu ya dora ka ake kebe ra yace ba ana harkar waya ku tafi da bai dan Allah ka riga wani tunani business zaka fara da kashe kuɗi dan kuɗin yanzu flight din kawai shi zaka fara tunani sannan idan ka je kuma ka je ba ta kilikin ba fa ko dai ya yi tara aladu da kayan kawai ba ra'ayi to kaga sai na Umar cikin ɗabi'unsa kenan shi yasa abubuwa suka tafi daidai zamaninsa sannan abubuwan da suke haramta kasuwanci malamai suna magana a kansu mun ce na farko akwai riba riban nan riban nasi ko riban fadl ko riban qard duk wanda ta faɗo a mun ba da misali shi ma akan wayannan saboda muhimmancin ba zancen je ka dawo idan za a yi harka ta kuɗi za ku yi canji kuɗi naira da dala to ba da zan je ka dawo ko kuma a ribar na ce kenan ka ga ribar fadil kuma saboda sababbi ne yanzu sai in baka naira ɗari ka ba naira tasa'in wannan haramun ne mun yi wannan bayanin duk a baya to kaga riba tana haramta kasuwanci sannan algarar shi ma in ya shiga yana haramta kasuwanci aljahala ita ma tana haramta kasuwanci sannan kuma azzaman eh shine muka bada misali ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au in aka kiran sallah na biyu kai kasuwanci kai aikin haramu ko kuma wani ya dabara ya ce kai je ka kasuwa je kai sallah a Ibrahim mu muna nan in ka dawo mu sai mu tafi wanda suke ɗaya da rabi haramun ne yawwa ba za a yi wa Allah wayo ba kaga wani irin ɗabi'u ne na Yahudawa Allah ya ce karfi kaza su sai suka yi kaza na'am haka mai siya mai siye da siyarwa ake magana ato ka gani ka ga ka ka tare wasu zai iya yiwa kai kai sallah to ji mai siyan ba saboda haka wannan sai kuma azzarar cutarwa la zarara wala zira to wayannan su ne ko da wuce ko kuma azzat wanda muka ce za mu zo kanta kamar cinikin kudin karuwa da kudin kare saboda haka wayannan malamai suna kawo su abubuwan da suke haramta kasuwanci kisa duk wani za kasuwanci da zai zo na zamani ko ɗan kudari kasuwanci in dai ka fahimci a wato kitabul buyu da kyau ba ma sai ka tare su mala awal da suka karanta shi a zamanance cewa kaza ba za ka iya kallon sa da ɗaya daga cikin wayannan in kaga ɗaya ya bada a ciki to ka za haramu in kuma ya riki ta kace sai ka zo ka tune wanda suka yi akwai muna da biyu wanda kaga bayan malam awal da na sani akwai malam muktar shi ma yayi karatu a Malaysia wanda malam muktar Abdullahi wanda shi ma kamar harka yayi akan harkar business na zamani to wataƙila ko in baka je ka je sama kuma irin su Dr. Bashir a warware ma wasu abubuwan da suka zo a zamanance amma in ba baka je wannan gabar ba kai amfani da wannan formula to in Allah ya da mutum zai dan fahimta cewa kaza bai halatta ba to wannan shine an an bin Umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yace na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alil munanil muna muna muzabana annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi yayi hani abu kasuwancin almuzabana shine yace an yabi a kamar wahalihi in kana naklan mutum ya sai da ƴaƴan zangarniyarsa idan dabino ne shine muzabana bitamri da dabino a ƙasa bushashe kailan ta hanyar awo za a zo a auna na ƙasa kwano talatin a ce to na siye wannan kwano talatin din da wannan bujiyar kaga ai na ƙasa tabbas ne na sama ba akwai garar a ciki zai iya yiwa ya fi shi yawa ko kuma bai kai shi ba ko yawa to shi za wa in kana karman shi ma na eh babu ne babu kasan sa zabi au to bayan na dawo kenan ai kuwa aka kuka bani malam oke daidai ne babu man ba a naklan alaiha samaru babu da yake magana akan wanda wato ya sai da zangarniyar dabino alhali da yayan a jiki an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a naklan duk wanda ya sai dabino ko ya siyar kad uzbirat wanda ya riga ya bara ko kuma a wanda aka kada wa kilili wanda aka yi wa kilili fa kamaru halil bayan to ƴaƴan an fahimta da kyau ko lilba'i ga wanda ya siyar ne idan ka zo ka ce zangariyar dabino yanzu a gurin mutum to shi wanda ya siyar ma ƴaƴan nasa ne illa an yakkari dal mubta idan mai siya ya ce to har da ƴaƴan ba wannan abu ne mai sauki sai ce ba to har da ƴaƴan ba wannan annabi ya magana akan an riga an kada kilili in ba kada ba fa naka ne kai ne ya amma idan an kada maka kilili to ƴaƴan nan ne yawa na wanda ya siya ne in ko ba kana ba to na wanda ya siya ne man duk din yadda muke gani karara shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce ƴaƴan na wanda ya siyar ne amma in ba kana ba mafhumul mukhalafa to shi kuma ƴaƴan na yawa na kamar haka haka idan aka zo ba wani in ka ganta da ba haka ba rediyo kuma a haka kai ma shikenan ai ta tafi amma idan ka zo ka kalla kace to ba za ka cire komai ba to ka ba shi kenan albayyani bil khiyar shikenan an fahimta da kyau ko yawwa sharadin shi ne idan idan kuma baka sani ba ya cire wannan wani abu ne daban kaga eh in baka sani ba wannan zaka ce mara saboda kaga a gurin ka zaka je mota komai zaka siya amma idan sai da ya kawo ba ka shiga ka duba kaga cewa babu rediyo ka siya a haka to ciniki ya fada amma idan baka sani ba to na kana da maka yi magana cewa ya kaga babu rediyo ce to ai dama shi ba rediyo aka siye siye ta shi ma to kaga wannan wani abu ne daban ka lura shi za a yake so ka tashi abin da zaka siya shi kuma mai siyarwa baka ji hadisin da muka wuce a baya ba annabi yace da mai siye da mai siyarwa kowa ya gaskiya shine ayi jima shi wanda za a siyarwa yayi gaskiya wanda zai siya shi ma ya gaskiya shine jaradin saboda da akwai abin da zai iya fado ma ba kai to shi mai siyarwa ya gaya ma ba akwai kaza ba idan mai siya ya tuna kuma ya ce akwai kaza shi kenan haka na fahimta haka idan ya zo ya kalla a jiki da mai kwaya talatin a ciki saboda haka mutum ya zo sai zare sai dai yake da masu zare caja ta waya ko memory a duk da ne ai khiyana ce wannan khiyana ce tun da kaga abin nan da za a bada shi tilduwan ake bada shi an lullube shi an rufe sai mutum ya zo ya gani da ya zo wannan har inci da wallahi a inci ne irin na kamar shedda yawa ire-iren wayannan ko agogo a cikin shedda ko duk ɗaya ne na sai kaga an zare gaba ɗaya an tattara shi sa wanda ya gane ai kaga in ya je siya zai ce na biran yake yawa to kaga wannan gaya wa suna faɗa ai ko ni zan sai shedda da biro sai kun bani biran idan an raba misali kun ba wa wani shikenan in kun riga kun ba wa wani shikenan amma nan zare wanda ake wallahi duk irin wannan ne ba wani duk ɗaya ne a inji ne tsantsa eh na eh shi ne ai da ya raba biyu ya ba mai biyar ya yi shikenan wanda ya zo ya siya daga bayan shi ne bai samu ba idan bai bayar ba na'am eh ina jin ka eh an tabo su ba ina jin ka shine magana da komanda yake na'am shine magana da komanda yi yace idan idan bai goma ne dama ya fahimta ta ni gaskiya in ba mai biyar da goma ba wanda za a gutsun tsara wannan wani wato alfarma ce ta mai biyarwa tunda a lokacin da za a gutsun tsara su tarar aradi da kakai zai iya yiwa wannan ukun ba ma mai biya kwata kwata da kalle za ka ga kalle gwanjen sa ake amma wanda za a ce gaba daya ka jari wani abu shi muke magana na'am sai mutum ya tsinci dala a wannan ai za mu zo wani guri da zai magana wannan ai ka samu bullet tafi wani wando ai ba da dala shi wando ya zo jiya kai tsaye wannan mutum eh eh wannan wannan ne a fahimta ta babu matsala eh shi yake magana gaba ɗaya shi ma masu gwanjo ma sani wani lokacin ku idan mutum ya fasa dila gaba ɗaya kayan da ya zo yana siyarwa an zai siyar a fitis ba ka ga siyar da suke ba zai ce to in dai ka taɓa sai ka siya shine matsala almulamasa ai saboda in aka zo gaba ɗaya shi kuma kayan zai zamto in ba a yi sa'a ba gaba ɗaya ba a buƙatar gaba ɗayan su ba a buƙatar wata mata to wani lokacin ta wannan tsuntuwar suke fanjewa yan tsuntuwar da mutum zai yi za ga a ɗan bibiya yawanci kan masu mu'amala da gwanjo za kai mafi yawanci su suna tuntuwa to ka ji wata sadaka ce za ma dakta yi yawanci su su zubarwa suke ko a wanne na fahimta to kaji ma yadda dakta yana gaya mana yadda ba tsarin gwajo yake asali da zubarwa ce daga baya sai su tattara sai a kai dan a kai wa mabukata to kaga asali sadaka ce sai sa sadakar kudin a cikin a cikin aljihu yadda an ba wa mutum wane mutum to mu kuma kaga nan ziyar mana aji to Allah ya zauki to wannan shine to kaga illa an yi sirrin mubta sai dai idan wato shi mai siyan ya sanya sharafi to kaga wannan kai tsaye mun ji abin da za mu koya lallai duk wanda ya zo siyan zangarniyar dabino alhali an mata kilimi to ɗayan na mai siya ne na mai wanda ya siya ne amma an ba a kilimi ba fa fa samaratuhu lil mushtari kamar yadda na faɗa a baya yawwa sai dai idan wa me biyan ya sa jaradi to in fa na biya har da yayan shi ne janyo wannan tattaunawa ta mu babu nahi anil muhaqala babu da yake magana akan hani dangane da al muhaqala wal muzabanati da muzabana wa anil mukhabara da kuma mukhabara wa bai'i samarati qabla budu'i salahiha da kuma saida ƴaƴan itace kafin wato nagartar ta bayyana kafin su nuna ko tubura ku faɗi wannan wa an bayyana mu'awama ko kuma irin kasuwancin da suke yi daga al'amri na shekara a ce shekara mai zuwa idan wannan buke ta yi naka ne duka wataƙila tun yanzu za ka yi ba shi kuɗin cewa wannan dalilin da wannan shekara mai zuwa 'ya'yansu naka ne amma ban kuɗin kaga wannan ka kalle shi shi ma wani abubuwan da muka lissafa ai sun shiga yawwa gaba ɗaya in suka mutu ba ko ta kone yawwa garari ne tsantsa wa huwa bai'u sinin yace shine bai'u sinin kasuwancin da ake yi na shekara ko shekaru an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma la annabi sallallahu alaihi wasallam an al-mukhabara annabi alaihi salatu wasallam ya hana kasuwancin da ake kira mukhabara wal muhaqala da kuma muhaqala mukabara su ne masa fassarori kamar guda biyu fassara ta farko shine mutum ya zo da buhun masara kamar buhu goma ya kalli wani bangare a gonar ka yace ka dauki buhun nan shi yana son gurin nan gurin gaba daya kaga za a yi ciniki tsakanin tabbas da uncertainty ko yawa to shine wannan suna kiransa mukabara wasu kuma suka ce a wani nau'i ne da za mu je nan gaba hadisin kasa mutum zai kalli wani wai guri kawai sai sai ya ce ma da wannan bangaren bangaren tudu bangaren kwari kuma na sani shi ma dai ana cika ko domin zai iya yiwa wannan gurin da yake a tudu baya samun ruwa sosai can da yake kasa kuma ka'ida ma inda yake kwari inda ruwa yake taruwa ya fi fitar da yabanya to shi ma suna fassara shi da mukabara wal muhaqalati shi kuma sai da zangarniya kamar ta alkama kayan alkama a kasa da kuma zangarniyar ta sama shine muhaqala kaga bambancin su da muzabana kawai shine wancan dabino ne wannan kuma alkama ko shinkafa da danginta shine kawai bambancin sun ka kalli nau'in kasuwancin da tsaye ne abin da ya bambanta su shine abin da aka yi kasuwancin ne an gane yawa saboda nan gaban muka zo kawai zan ce annabi ya hana mu haƙala ba jira fassara ba ya hana mu zabana ya hana mu kabara kai tsaye in ka rike ba nan wa anil muzabanati annabi ya hana muzabana kuma wa an bai samari hatta ya buduwa salahuwa annabi ya hana sai da wato sayarwa ko siyan ƴaƴan marmari har sai sun nuna mun faɗi wannan bi shar'i maza bi shar'i tabqiya idan bi shar'in kadari ne ka siye mangwaro na yanzu gashi nan biya fito yanzu za ka yanke ya halatta ga a ba ta ka siya ko lemu bi shar'in kadari yanzu za ka yanke wannan ya halatta an fahimta da kyau ko amma bi shar'in tabqiya shine karar zai shiga cewa za ka bar su idan tsuntsaye suka zo ba suka cinye idan ruwa ya tsaya ta bushe arsarawa ta hau kaga din rigima ta shiga to shi sa aka ce ma bai halatta ba wa Allah tuba'a illa bi dinar wa dirham saboda haka kada a yi ciniki cinikayyar sai da dinari da dirhami sai da kuɗi kenan in za a siya to sai dai a yi na kuɗi ka siya da kuɗi illa la araya in banda araya mun ganta aiko ita ce wanda annabi ya rukuta cewa kada ya haura bi kwano nawa ɗari uku to shi ne illa al'araya al'ariya mun faɗi asali daga al'uri ko al'ariya duk hikimar wannan shi ne saboda ne Allah ya ce ya yi wallazi na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko kuma wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tillu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi duk wannan ayoyin su suka janyo ake ta wannan bayanin kar wani su duke wani ta hanyar haramun ba tare da dadin ransa ba bi gairi ibi nafsi to kaga wannan hadisin yayi hani akan muhaqala mukhabara muzabana me yasa aka hana wannan saboda aljahala rai kuwa jahala ta janyo sannan an hana sai siyan kayan marmari kafin su nuna babu babu kira'il ardi babu da yake magana akan haya haya gona kana da gona ya halatta ka bada haya an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala kanat li rijalin minna fudul arazin wasu mutane daga cikin mutum kasance suna da rarar gonaki wani za ka gonakin nasa da yawa wasu ma ba zai iya noma ba zai ce shi ba zai noma gona kaza ba saboda maybe yana tunanin kuɗin taki ko abin da ya kama da wannan to suna da rara faqalu bi tafilu ajiruha bi thuluthi wa rubu'i wa nisf za mu bada ku lura da kyau za mu bada hayar amma da sharadi gonar abin da aka noma za a ba mu one over three ko kuma rabi ko ɗaya bisa hudu faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace man kanat lahu ardun duk wanda yake da gona falyazra falyazra'aha ya noma abarsa aw liyamnaha ko ya bada ita kyauta a sahu ya bada manihata maniha shine kyauta ce amma ba doranta ba amfanin da ake so ka amfana da asali maniya da dabba suke idan mutum yana da baka da abinci amma yana da raƙumi ko taguwa da ta haihu sai ce kullum da safe ka zo ka tatsi nonon ta da yamma ma ka dawo shine maniha ya baka dabbar ka amfani da ita banda ita dabbar shine maniha an gane yawa ce shi ma ya baka gonar ka a iya cewa aro kenan ko ya ba ka aron gona amma ba kowa ya san aro kuma ba kyauta ba to shine maniha wannan kalmar za ku ji haka malamai suke cewa maniha to in ka ji an ce maniha wannan ake ne to annabi yace kai wa dan uwanka maniha fa in aba idan ba za ka yi ba fa ni yumsik arda wuto ka rike gonarka annabi yace ka rike gonarka in dai ba za ka yi maniha ba kaga anan hadisin bai yake nuna annabi ya hana ba da hayar gona kai tsaye a wannan hadisin amma ku yi haƙuri akwai amsa a gaba yawwa na ana biyu wani rabi Allah an an karbo daga kaga wannan hadisin kan lura da shi annabi yana so mutane su zama masu taimakon junan shi sa ma yace kar a bada haya ba shi aro dan mu zama masu taimakekeniya sahabbai wayannan dabarun ba su rike su zauna lafiya yanzu misali jiya ina gaya wasu jiya shekaran jiya ina gaya wasu bayan Allah muna tattaunawa a kuri kudu ba wani guri abin da nake gaya musu kenan cewa hisabun da za a yi mana sai ya fi na sahabbai yawa sai ya fi yawa ko da sahabi ya fi ya shekara ɗari to za ka ɗan shekara talatin ɗin yanzu hisabun sa ya fi shi tsawo a misali na ba su suna mamaki na ce misali shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce sun malatus alun na yawma idin anin na'im Anas bin Malik yace sahabbai da suka zauna a wato ahli sufa su 70 gaba ɗayan su ba mai riga da wando iri ɗaya alin su baba mai riga da wando gaba ɗaya iri ɗaya duka sai na tambaya na ce duk masallacin nan tsakanin ku da Allah waye ne riga uku goma ba na da goma dukkan na ce wallahi ba mai riga goma duk masallacin nan wanda zai ce iya rigunan su kenan to duka rigunan ka ba sai karan jiya muna tattaunawa da wani ɗaliban mala awon ya ce mun kayan sa sun fi ɗari Allah haka yake mun muna tattauna akan wata matsala yace malam yana faɗa irin kirkin iyalinsa cewa ka sai yace mun kaya na malam sun fi ɗari to kaga riga ɗari duk sahabbai ba mai riga ɗari kafin su to kaga wannan duk hisabu riga ɗari nan fa sai an bar kun gane abin da nake magana akai fanka da ka zo ka sa yanzu an kunna ga haske ni'ima ce sai Allah ya tambaye ka sai da Abubakar bai san su ba bai san su ba mota da ka shiga kana shan AC bai shige ta ba ba haramun kai ba amma sai an ma tambaya to shi ka kaga hisabun mu sai yafi nasu tsawo to account ba sai na bakar bai da account a Zenith Bank bai da shi a First Bank bai da shi a Guarantee bai da shi a duk kowane irin bai da shi sai kuma kana da shi a akwai wani matashi da aka nuna min naji an ci da ya fito da wurin sai ATM ne hip kuma ya zo yanzu yana magana cewa wai a duba da Allah duba mun wannan ko ko bai da shi a cikin guda daya kawai ya tare da ATM ne ba ta wannan alama ce ta rashin gaskiya ba kirfto karanti oke yana jira in ya faɗo dan ya zuba su kibo to kaga wayanna abubuwan zaka kalla duka to su mu na mu hisabu sai ya kuna ga abinci assalamu alaikum Allah mun gode ba to wannan shine an gane ko to saboda haka ga dan annabi annabi alaihi salatu wasallam zaka ga rayuwa suke yi cewa yadda mutum zai zama cikin sikira da'iba idan za ka samu idan wanda ya fahimci rayuwa in dai zai samu rufin asiri wanda zai ci abinci magani lafiya iya wa'annan kawai ba wani abu na flamboyant a ciki ya haife amma mu rayuwar mu za ku ga yanzu ta rara muke yo da rara a cewa mutum yana da biliyan ɗari kuma kokari yake karo wata miliyan tarin ko kuma a ce ba yana da biliyan ɗaya biliyan ba miliyan dubu kenan sannan kuma fafutuka yake yana ta rigima akan wani abu daban kuma shekararsa saba'in da wani abu shi ne wata magana da malamin su bakwarari ya taɓa yi Allah ya ji kansa cewa yake ka ji kunya a tsaye da kafuri a kan fafutukar duniya kai ba a tare ka wannan kalmar da nauyi amma kuma haka take a tsare kafuri ana tuhumar sa akan irin wannan kai ma a tare ka hasbunallahu wa ni'mal wakeel to a irin wannan ne yanzu in zai zo yanzu sai ga kafuran sai a kitare su a tare su akan wannan abu domin yanzu za ka kafiri na kokarin bibiyar abu daidai musulmi baya da ne yake ba yake haram yake halal yanzu yake haram an kurewa haram din gudu ba eh neman ta ake yi ruwa a jallo wai da ana cewa yake haram yake wallahi da ne yanzu haram din neman ta ake ruwa a jallo Allah ya kyauta wani ba Allah ko wani alifi yana tambaya ta kan kudin interest ina sai mun bayani bayan mun gama sai nake alifi ka gode wa Allah nace ire-iren ku wanda suke kokari su rabu da kudin interest nace ba su da yawa Allah shi interest din da yazo sai sai in yi mun tambaya ne ce ba a kyauta da kudin interest ka zo kawai misali ka je kai wani abu da za a gode ba kuma sai dauka sai dauka da ka ga amur sai amfana sai ce to shi ke ai da kaza kaza in abin ya kuma tasowa sai ya kuma tambaya wata kila saboda shekaru ya manta a kuma ce mar a kar kai kaza kuma ba je ba wasu ya je kallo wasu ba ruwansu kwata kwata sun je harkar ta kawai da shi to kaga annabi alaihi salatu wasalam ya koya mana wato taimakekeniya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'aha annabi yace duk wanda yake da gona ya noma a wata aw yamnaha ko ya maliyarsa a kawo daga ga dan uwansa fa in aba malim sik ardahu in ba yaki to ya rike gonarsa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabara annabi ya hana muzabara kasuwanci na dabinan kasa da na sama ko shine muzabara wal muhaqalati fi kuma alkama da danginta ta sama da ta kasa wal muzabanatu ittira'u thamari bit tamri abinda ake kira muzabana shine yace cinikayyar wato dabinan da yake sama da kuma dabinan da yake kasa tabbas da rashin tabbas fi ru'usin nakali a cikin zangarniyar dabino fassara yanzu aka yi ma to annabi ya hana wannan sai sai amma banda araya ko عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما ورافع بن خديج عن نافع أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان يكري مزارعه to ga gurin da nake su ku ba kula don ku samu amsa ya kasance yana ba da haya gonakinsa ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi abdullahi da umar kuma mun ga wabiya yanzu hadisan na bayan cewa annabi ya hana to shi kuma abdullahi da umar yana bayarwa yana ba da haya gonakinsa kun ji zamanin annabi kuma kowa ya san Abdullahi da Umar yadda yake da ahlus sunna fi sahaba imamu ahlus sunna fi sa saboda komai na da ya tace bayan annabi ya bar duniya an ta hango shi to har tafiya irin ta annabi yake godawa kwabo da kwabo shi ne wani almajirin sa wata rana suna tafiya ya ganki ya tsaya wani guri ya tsaya ya kewaye wani guri haka kullun suka zo sai yace wani yasa kullun ka zo ne yace ya taɓa ganin annabi ya tsaya a gurin ya taba ganin annabi ya kewaye wancan gurin ko na san hikimari ko ban sani waje na yi aka yake yi akwai gurin da annabi ya taba tsaya ya yi bawani duk ran da Abdullahi da Umar ya zuciya ya kakaro bawani a gurin nan kullum sai dan ba zai wuce ba kaji fa ulaika ashabun nabiyyi wa hizbu walaula hum ma kana fil ardi muslimun walaula walaula hum kadat tamidu li ahliha walakin rawasiha wa autadiha hum haka yi wurin kai ne wannan shine fata ba annabi dan mazan jiya wane mutum to shine Abdullahi dan Umar yace wa Umar wa Abi Bakr bayan annabi ya bar duniya zamanin sai na Abubakar ma ina bada haya gonaki na kun ji hujja wa Umar yace zamanin sai na Umar ma ina bayarwa wa Uthmana zamanin sai na Uthman ma ina bayarwa wa sadaran min imarati muawiya kaga ya tsallake wa aliyu kenan ko da ya tsallake ce kai kamar mutum da yana sai ma lissafi ya ce kamar wata dattijuwa Allah ya kara wata lafiya jiya muna cikin kakannin mu muna tattauna da ita take mun ita ma tana ba ni labarin shekara 95 kai akwai yan baiwa ba a duniyar nan wallahi tana zaune muna tattauna da habibiyo ne mata saboda sha'awar hira da ne da ita tana cewa shekara casa'in da biyar lokacin da aka yi kaza a wannan lokacin ta ce a daidai lokacin za a gina aka kafa harsashin ginin masallacin juma'a tana gaya min cewa baban ta shine sarkin ladanai na biyu sai nake cewa to baba a wanda zamanin wa sarki wa wanda sarki ta ce sarki usmanu abin da ya bani sha'awa irin yadda take riko ne a marhalar tsufa na ƙarshe jiya mun yi magana tsufa na uku ko to a tsufa na ƙarshe daga tamanin zuwa sama mutum ya iya rikolin yana gaya ba cewa ga abin da yake faruwa to kamar mutum da yana lissafi ya ce ba sarki wani sarki wani zai ce har zuwa kan sarki amina ado kawai sai ya tsallake kamar haka ba sai ya ba sai ya tato ba layi layi ba to sai yake cewa sai yace ba kaga zamanin sai na alba ya ci gaba to har aka zo zamanin sai na muawiya yace na ci gaba da bayarwa sun mahuddisa an rabi ibn khadij yace sai aka ba da labarin cewa wato daga rabi dan khadij annan nabi sallallahu alaihi wasallam na ha an kira il mujara mazariya wai annabi ya hana ba da hayar gonaki yace yajin wannan labarin فذهب ابن عمر الى رافع Abdullahi da Umar na jin labari yace kawai sai ya tafi gurin Rafi ibn Khalid fa zahabtu ma'ahu fa zahaba ibn Umar ila Rafi ibn Khalid yace dai ibn Umar ya tafi gurin Rafi ibn Khalid mai ruwaya yace ni ma sai na biki fa ta'alahu sai ya tambaye shi fa kale yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an kira il bazari sai ma tambaya yace ya naji wani labari da kake bayarwa sai maimaita ba yace annabi da ya hana ba da hayar gonaki fa kana ibn umar sai abdullahi da umar yace diji kadi alimta anna kunna nakri ko nukuri mazari ana ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kai dai ka san mu muna ba da hayar gonakin mu a zamanin annabi yace ka sani in kana takawar kai sahabi ne ni ma sahabi ne yace to zamanin annabi muna bayarwa bima alal arbi'a an gane ko cewa mu ma muna bada wannan to nan sai ce kada alim da annaku na nukuri mazali ana ala ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima alal arbi'a wa bi shay'in min at-tabni yace irin azaman annabi irin wannan da annabi ya hana shine malamai suka ce wannan bayanin da yake akan nau'in da annabi ya hana ne sai cewa nau'in da annabi ya hana shine wanda za mu yi alal arbi'a mutum ya kalli almajiya na sunna ya je ya samu wani kwari inda ruwa yake taruwa ya ce na baka hayar gona ta amma nan gurin da ruwa yake taruwa duk abin da ya fito na wani ya ce wannan annabi ya hana irin na jahiliya an gane ko da gurin da yake mina shamini da guri mai dausayi ya ce wannan gurin annabi ya hana ya ce amma ba amsar da ya baki shine cewa ka san a zamanin annabi muna ba da haya shine amsar zamanin abubakar umar usman karin bayani kuma akan abin da kai kake faɗa cewa tabbas annabi ya hana amma wanda ya hana shine wanda yake alal arbi'i wa tabni Allah ya sa kun fahimce ni cewa abu biyu ne a cikin hadisin na farko ya tabbatar mata cewa mu ma fa muna bada hayan nan saboda haka ya halatta amma magana ka na cewa annabi ya hana eh ya hana amma irin wancan wanda za a zo a ware wani guri ba wai gaba ɗaya ba na jahiliya saboda haka har yanzu magana ka tana nan amma ba mu ma muna bayarwa a zamanin annabi kuma annabi bai hana mu ba idan iya hadisin za ka la zalla ba za ka gane ba sai an biya ba ko ka duba shari saboda haka kaga za ka zo ka fahimta farko tabbatar ma da tabbatarwa yayi na cewa suna ba da haya zamanin annabi me yake nuna ba a wato sunna ta kaririya annabi ya san suna yi bai hana ba sai na abubakar ya zo shekara biyu da watanni biyu bai hana ba sai na umar shekara goma bai hana ba sai na usman shekara goma sha bai hana ba sai na ali saboda haka muawiya ya zo duk wannan shekara talatin da wani abu ba hana ba zamanin annabi kuma tabbas annabi ya hana amma wanne wanda yake akwai garar da aljihala wanda zai zo ware wani bangare ya ce to to wannan annabi ya hana an fahimta da kyau ko saboda haka wayancan wasu kuma malamin suka ce a wannan hadisin na Abdullahi da Umar ya shafe wayancan hadisan amma aljamu bainal ne ko al ahadith shine zancen da yafi fitowa fili in ka hada hadisan duka shine annabi ya hana irin wancan da yake da cutarwa ya kuma ba da dama ga wanda babu cutarwa saboda haka ba da hayar gona ya halarta amma in za a yi nau'in jahiliya kuma haramun shikenan to kaga hadisan ba cin karo an fahimta da kyau ko eh in ka ji an ce sun ci karo to ta moran tirai irin ta mura ne za su biya ma yawwa amin ba haka to kaga sai yace ultu sai nace nan ne ko wani babi za mu tashi yawwa to sai yace babu kira'i al-ardi bil da'am babu da yake magana akan wato bada hayar gona da abinci an zuwa ya rubi ne rabi'in kala laqad na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an amri kana bina rafiqan to har yau yara nan annabi alaihi salatu wasallam ya hana mu yin wani al'amari wanda yake mu abu ne mai sauki a gurin mu shine bina rafiqan yana da alriku yana da sauki a gurin mu kala rabi bin khadij rawi hadal hadith mai ruwa wannan hadisin yace kullu bin ce ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun abinda annabi ya faɗa shine gaskiya kale yace da ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira ni kale yace ma tasna'una bi mahasilikum annabi yace ya kuke yi da gonakinku annabi ya tambaye ni kunki sai nace nu'ajiruha ala rubu'i muna bada noman muna bada haya amma akan cewa za a bamu wani ubako wa ala al-awsuqi min at-tamri ko kuma a bamu wasu awsuqi mun faɗi duk wasu ki daya kwano 60 to za a bamu wasu buhunhuna na dabino wa sha'iri ko alkama qala sai yace la taf'alu annabi yace kar ku kara kun ga magana ta fito yace ijra'uha ku rika noma da kanku aw ajri'uha ko ku sa a noma muku aw amsikuha ko ku rike gonarku qala rabi rabi yace kullu sai nace sama da wala adam ya rasulullah mun ji mun ji kun ji yadda suke ko idan annabi ya yi umarni kamar an kunna fitila idan yayi haji kuma kamar an kashe ta aka sabai shi lokacin da aka zo um gwalalo ai za ku ga wato da wani wata masu zagin sabai na ji wani yana suka cewa gashi na annabi yayi umarni sun ki dan da annabi ya ce wa zai je ya gano mun halin da kafirai suke ciki aljanna ta tabbata a gare shi ba wanda ya dai ba wanda ya bi Hujairu ya ce har sai da annabi ya rika kallon mu sai bayan da yace sai waye wannan kowa ya sun kuyar da kai sai dago kai sai wani ne to wani fa kowa baya so yi saboda firgiti Allah da kansa yake wato wazilzilu hunalika tuliyal mu'minuna wazilzilu zilzalan Allah da kansa yake sun girgiza girgiza da tsanani saboda tsanani ga tsananin sanyi ga makamai sun zo da su na fitar hankali ga yunwa yana ta bin su yace yana Hudayba yace yana zuwa kaina yace wannan Hudayba ne shi bai tambaya waye ba yace ina ji ya faɗi suna na na san wallahi sai ya aika ni yace eh shi ne ya Rasulullahi yace sai ka gano yace gaba ɗaya wannan firgitin na ajiye shi a gefe na tafi to haka safai suke idan ka ji wannan option ne aka bayar amma da zarar ya umarni wallahi in ce waye ku dauki in yace ku dauke mun dutsen Uhud za su ce ai na za mu sa ba za su ce ai ba zai dauku ba sab yana cewa ku dauko mun Uhud za su ce muka dauko ina za mu sa baka ga sai da Ali da ya tafi gurin matan nan ba kawai da yazo adabul mubarak wanda ya tafi ta tafi kai sirri da ya je ce ce ina wasiƙar da aka baki kai tace babu wasiƙar da aka baki kai tace babu yace baiwa Allah ta tube kaya ta cire dan kwali jarka zazzage zani yace annabi yace akwai kice babu yace wallahi sai kin kawo ta ya zare kan saka ni kawai aba malam saboda haka nan da nan sai bai kidan ta guda ɗaya ta zaro yace an ga miki annabi yace akwai kice babu ya karba kawai ya rabu da yace yace biyarsa wallahi ne yanzu ne zai koma yace har tsara ta yi babu da wani zai zo yana cikawa baki shi da zamanin annabi ya zo kaza yanzu ya baka umarni ka kibi haba malam imanin ba ɗaya shi za wani wani wanda ga cikin magabata yake cewa wannan tabakar sun guda uku dan tsar imani ko in kana so ka gani to tabakar ta habbaye dan tsar imani dan tsar ibada kuma wanda zaka ana ta ibada a ce ba wani to a tabaka ta biyu ta bi ai karatu kuma zunzurutinsa tabaka ta uku a nan ne zaka ji an zo ana gaya ma cewa wani ya hada tarihi dubu ɗari kaza haba malam dan tsar imani wallahi yana wannan tabaka shi za nake gayawa abokan karatu cewa iya kalmar da Allah ya ba wa sahabbai cewa radiyallahu anhum wa radu an ta'ati domin kuna ganin yanzu ban aka ba mutum CON ko OON sai an wata ana murna ana taya ka murna kuma shi ma yana jin daɗi to wannan fa OON din Allah ne ba su da kansa ya ba su yace na yarda da ku kuma kuma kun yarda da ni ba wanda yayi sai karbe ta OON din ke sai shugaban kasa ya gadawa zai ce an kwace kasa abai ku tana nan har kiyama cewa dama ma aka ba su ku yi abin da kuke so da biyo Allah ya gafarta muku la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum haka aka kalle su gaba daya a yau yan yan badar to wannan shine to kaga min al-jamri wa sha'ir qala la taf'alu izra'uha aw ajri'uha aw amsikuha qala la bi qultu sam'an wa da'ata to kaji wayannan fa sune sabbai mun ji mun bi ulaika ashabun nabiyyi wa hibbu ولولاه ما كان في الأرض مسلم ولولاه كانت تميل لأهلها ولكن رواتها وأوتادها نعم باب الأرض تمنح باب da yake magana akan gona za ka iya wa mutum madiha ka ba shi aron gona wani ne ka ka noma an ibn abbas radiyallahu anhu wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yanha anhu ay al mukhabara cewa annabi alaihi salatu wasalam bai yi hani akan mukhabara ba walakin qala an yamnaha adukum akahu kun ga anan kuma ma'anar jita ne kun ba su ma'anoni da yawa mukhabara da ma'anar ba da aron gona ba wai idan mutum ya noma ba ni bangare kaza ka dau bangare kaza ba da wannan ba da ma'anar ba da aron gona wannan annabi bai hana ba sai ce ne walakin qala an yamnaha akahu ahadukum akahu khairul lahu min an ya'khudha alayhi harjan ma'luman mutum ya bawa ya bawa dan uwansa manihar gonarsa aro shi ya ba da kai iri a gare shi da ya karɓi tax haraji a hannunsa wani abu a hannunsa shi ya fi alkhairi shi ma wani hadisin yana nuna yadda za ka taimaka wa dan uwanka kaga a hadisin da zamu zo nan gaba kamar babin da zamu shiga zai karin bayani akan mukabarar da muke nufi ai kaga annabi alaihi salatu wasallam yayi haka da rutuwa da mutanen Khaibar lokacin da aka ci Khaibar ai suna da gonaki manoma ne ai kaga da annabi ya zo ya musu mukabara a ɗaya ma'ana cewa ya kyale su su noma amma da sharadi wanda zamu ji a cikin babin da zamu dora sharadin cewa za su rika bada rabin shi ba wannan suna kiransa mukabara an fahimta da kyau ko shi ne hadisin da zamu shiga sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa shi Allah ya bamu ladan wannan muka kuskure Allah mu daukakin sarki ya ya bi mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsoron da madafaka Allah ya biya kowa bukatun da alkai waɗanda suka sa wato harkoki na sana'a da kasuwanci da neman aiki da neman jari Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsoron da madafaka Allah ya bayyana da kasar mu lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da matsauka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya ko a gaba Allah ka kula lamarin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da matsauka Allah ka ba mu shugabanni na gari yan uwanmu da ƴaƴanmu da yan kannanmu da yayyanmu Allah wannan da ba ta kan hanya mu daidai Allah ka dawo mana da zuwa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu Allah ka tsora ta hanya mu daidai اللهم اعزنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله gobe karatunmu na laraba gobe akwai na alwaji.